wannan bawan Allah ya ce muna sanar da malam da sauran 'yan uwa mahalatta wannan majalisi na karatu rasuwar wasu daga cikin bayan Allah a wannan majalisi mai albarka na ɗaya alhaji sani ya kasai da shi aka yi sallar idi Allah ya karɓi ransa ranar asabar washegarin sallah Allah ya ji ɗansa Allah ya fi masa wannan alama ce ta mutuwa mai kyau an gama ibada kuma Allah ya ɗauki mutum Allah ya gafarta masa ya sa ɗan aljanna ne muna ta'aziyya wa iyalansa da 'yan uwansa gaba ɗaya Malam Muhammad mai kiran sallah shi kuma na ladan ne Allah ya ɗauki ransa muna fatan Allah ya gafarta masa Allah ya sa kiran sallan da yake yi ya zama rahama da jin kai a tattaren shi malam abba wannan kuma wani matashi ne wanda shi ma yana halartar wannan majalisi na tafsirin alkur'ani Allah ya gafarta masa dan uwanmu ne da shi muke wannan karatu amma yau babu shi ya zama babu Allah ya yafe masa ya yafe mana mu ma abin da ya saura mana cikin kwanakin mu Allah ya azurta mu da aikata mai kyau isa aljanna mu komar mu wani ya ba da sadakar naira ɗari sa asusun masallaci Allah ya saka mai da alkhairu wannan ya ce da Allah muna neman addu'ar ‘yan uwa na wannan majalisi mai albarka akan wata jarrabawa da zan yi Allah ya bani sa'a ya bani sadakar naira ɗari biyu Allah ya saka masa da alkhairi kuma ya bashi nasara akan wannan jarrabawa da zai rubuta Allah ya sa mu ci jarrabawar duniya duka mu ci ta lahira ma gaba ɗaya wannan ya ce Allah ya ƙara malin lafiya da zaman lafiya ya ce ɗan uwa ɗalibai ina neman addu'ar ku da ta malam ya ce yana neman aiki ne a wani kamfani aikin ok yana neman aiki ne a wani kamfani na aikin kanikanci ya ce yana fatan Allah ya sa a ɗauke shi ya sa masa albarka Allah baka nasara Allah ya baka nasara mu ji dan uwanmu da yake neman ci gaba muna yi masa addu'a muna kuma yi masa fatan alheri Allah ya bashi nasara ci gaban ku ci gaban al'umma ne samun sana'ar ku da ayyukan ku samun ci gaban iyalan ku ne da zuri'ar ku gaba daya kun san wannan abin me yake nunawa kullu da kullun za ku mutane suna ta rubutu takarda aiki aiki aiki to wannan yana baka haƙiƙanin fassarar yadda ƙasar mu take cikin mutane ba su da aikin da za su yi su rayu suna fighting ne for survival yaya zan rayu wanda ita gwamnati amfaninta tunda Allah ya danka mata dukiyar ƙasa da arzikin ƙasa da ake tona da wanda ake samu amfanin shugabanni yaya za su yi su sauƙaƙa wa mutane rayuwa daga ƙunci zuwa sauƙi duk shugaban da za a zaɓa kuna jina duk shugaban da za a zaɓa daga cikin manufar zaɓen shugaba shine a zaɓi shugaban da zai sama wa mutane ya canja wa mutane yanayi daga kunci zuwa sauki duk abin da za a yi wa ɗan adam duk ci gaban da za a yi da'awa wa mutum matuƙar za a kuntace shi to ba ci gaba bane musamman kuncin da bayi da ƙarshe so mutane suna zaune ba su da abin da za su ci yanzu sata wannan shekara abinda ta zo sata sata yayi yawa ana yawan haura gidaje samari matasa ka ga mutum babban mutum yana sata yanzu duban mutumin da ake ta nunawa a hoto ya saci mashin yanzu wannan zaka gan shi a masallaci ko a guri kace bai da sana'a to yanayin kasance kaga dai dole yana da mata uku ko 'ya'ya kaza ko akwai uwarsa ko akwai ubansa ko akwai kaza amma ba abin da za a yi ta kai ga mutum yana sha'awan kayan wani ka je ka buge babur ka sata samari sun gama jami'a ba aiki in ka je kasuwa ina za ka shiga shago ɗaya sai ka tarar da yaro goma sai kai mamakin ma wai in an zo rabo a shekarar nan nawa nawa suke samu saboda kowa so yake samu inda zai makale yanzu wani abu da muka bincika muka gani ana ta yawan matsalar malamai a makarantun islamiyya akwai matasa suna karatu masu hadda qur'ani masu karatu amma yaro da ya zo ya fara abinda ake bashi a islamiyya ba isa sai ga ya daina ya tafi kasuwa sai ya ajiye qur'anin sai ya ajiye hadisin sa ya rinka fita ko hula babu ya tamake make me yasa saboda yana da uwarsa da ubansa ya mutu ya bar masa ba mai bata magani yana da ƙannansa 'yan mata sun girma suna buƙatar aure suna cewa yaya yaya yaya ya girma babu peter ɗinsa is black is dark gobensa baƙi ne bai san me zai samu ba da haka dole ya tashi buge-buge ina zai samu kuɗi mai tsoron allah ya nemi hanya ta halal wanda bai da tsoron allah kuma ko ta haram ma ne ba shi yasa za ku ga duk lokacin da ake taron siyasa sai ku ga ku ga mutane malam yadda yadda ka san daga kiyama suka taso kun lura yaran jama'a to tambayar da zaka yi wai waɗannan mutanen me yake kawo su dan abu ne da ake barwa duk mota ɗaya da gari ta siyasa ana dan bada wani abu to wani ya yadda a wannan ranar ya kashe abin da duk zai yi ya zo ya bi wannan yin layin ya saka rigar da zai sa ko fisikam da zai sa ya zo a yi wannan ihun da shi a ɗauki watan a sallame shi kurin in an samu an sallame shi yanzu idan akwai aiki a ƙasa za a iya wannan taron ƙasar da take da ma'aikata za ka tarar da samarin nan haka ina ake ɗebo su alamu ne na ba aiki wanda yake da babban shago a kasuwa yana hada-hada kasuwanci yanzu zai fito yana yawon siyasa wanda yake da ofis ɗinsa a ma'aikata yana fama da fayil yana ayyuka ko yana aikin kamfani zai fito ya bi wannan taron mutanen garin ne ba su da aiki su 'yan siyasan da ake bi sun ƙi su samar da aikin burinsu kawai mai za su samu su gina gidaje masu tsada a ƙasashen waje su sai ta sayan manya-manyan gidaje a manyan birane shi kenan kawai sai wanda Allah ya zaɓa a cikinsu kaɗan ne masu tausayi da jin kai ko kaga an mai da hankali ana ta wani abu ɗaya an bar wani abu akwai abubuwa da yawa na building dan adam gina dan adam ya za a yi a samar da ma'aikatu ya za a yi a samar da sana'o'i ya za a yi samar da yadda mutane yara za su rayu to kowa ba aiki yanzu ka duba ba aiki yake nema a wani guri makanikanci ba zai yi sai da ya turo addu'a duk duniya ana jin ya turo a mai addu'a yana neman makanikanci ba aiki ba sana'a kowa za ga yana zaune mutane maleji kawai mun yi imani ne da Allah Allah ke yake ciyar da mu yake daukar nauyin in yara suka fito daga sakandare yadda ka gan me kowa so yake samu aiki shi yasa za ga filin kwallo a cike in ka je filin bal ba an taso inda ka san daga juma'a aka taso to yawanci mutane ba su aikin da za su amma da ƙasa ta samar da ayyuka ayyukan noma ayyukan rani ayyukan kaza an saki kuɗi an yanka gonaki an inganta noma ha an ba wa mutane jari an sai taraktoci da motocin noma an shiga ai noman wake ai noman shinkafa ai noman dawa ai noman masara ai noman tattasai ai noman tumatir ai noman alkama duk samari daji za su shiga su ta noma suna samun kuɗi tireloli suna logi ana fita da su ƙasashen waje da mun huta ba wani wanda zai tunanin wani wai ma'aikacin gwamnati ya ce mai kuɗi to babu sun bar dajin yan ta'adda sun kame dajin duk daji mai daraja sai ga yan ta'adda ne a ciki mai kun a ce ana noma a wurin babu da ka zo ka sare kana fara noma a zo a yaƙe ka su ba su taimake ka kai noman ba su ba su baka abun noman ba to ƙasar tana cikin haɗari wannan haɗarin yana nuna tana tangal-tangal shi sa da an ɗaga zanga-zanga za ga an cika wallahi tallahi kun lura da wani abu guda barin zan gaya muku wani abu da gwamnati ba ta ganewa babban dalilin da yasa gwamnati ke samun abokanan adawa makiya shine barin matasa ba aikin yi yanzu ka san wanda ya fi kowa jama'a duk wanda zai zagi gwamnati to zai samu mabiya to sai ka tambaya saboda me saboda kowa yana cike da haushi ne da gwamnatin ta samar da aiki ta samar da sana'a ta rage matasa a titi ta mai da su busy suna ta ayyuka ko an zo ana zagin ta ma ba za a ga wa zai zai biya zaga ba to kowa yana zaune da damuwarsa dole ya zaga wani ya je asibiti ba gadon kwanciya wani ya kai matarsa asibiti an ce ta haihu a ƙasa a ƙasa ba ba ku sani ba a ƙasan nan mata suna haihuwa a ƙasa ba gado a ƙasa wallahi mace za ta tsuguna ta haihu a ƙar tayil kar za a share mata a ce hajiya bismillah ki ta yi ɗan gata a nan shi ne wanda zai kai matarsa asibiti private ku je duk asibitocin gwamnatin nan ku je ku ga uban layi tun karfe uku wasu suke tafiya su ta zama a layi kuma likitan bai zai zo ba sai sha ɗaya duk inda ɗaya da rabi kwaftai kuma ya tashi sai ce a same ni a asibiti na a na'ibawa ko a sabon gari haka ake ba wanda zai tambaye shi da haka duk wanda yake da gata bai rage zuwa asibitin kudi a bana gwamnati ba to duk wannan yana taimakawa wajen mai ciyar da kasar baya da danne ta da hana ta ci gaba lallai larurar rashin aikin matasa haɗari ne a najeriya ya kamata gwamnati ta sani kuma mun sha gaya musu mu da muke cikin mutane muke karɓan takaddunsu da koke-kokensu wallahi mun fi ku sanin halin mutane wallahi mun fi ku gane halin da mutane suke ciki wallahi sai dai ku ta gaba da malaman addini ku ta kiyayya da su amma akan ƙarya kuke yi malamai da suke tare da mutane sun fi ku sanin halin da al'umma take ciki bara duk lokacin da aka yi sallah a masallaci sai wani ya tashi a coci ma ana bara ko ina ma ana bara ka je kasuwa ka ga mutane mutum ka je ka ga ya zo ya kasa ya lambelle wannan mai sana'a kenan tun da safe ya kasa yana rana tana bugunsa yana haka yalan ya yi ƙura ba wanda zai siya kuma yana jiran caba ne kafin yamma yalan ya lankwame ya bushe gobe kuma ba a siya ba ya yi ne yana zuba masa ruwa an ƙi siya rayuwa ta canja matsaloli sun yi yawa yara suna zaune sun gama makaranta ba wanda ya sai je jami'a ga jami'a a garin ku baka isa ka shiga ba kudin mota ma da zaka je kai lecture ka dawo ya ishe ka bala'i ina zaka samu Allah ya jarabe ka da babanka ya tsufa ya gama maka wahala ya tsufa kai kuma ka taso baka kai gaba taimakon sa ba hawan jini ya kwantar da shi ciwon suga ya makantar da shi ya lalace ya tsuguna ya karkace ya tafi ya bar maka yan mata matasa ga mata gandan gandan a cikin gida kowa ta balaga kowa aure take so dirka dirka ba kudin aure ba yanda za a yi da su abincin da za su ci tashi hankali haka ne mana malam mu gaya wa kanmu gaskiya to yanzu kai da kake da wannan yaran ya za ka yi za a zo ana bayani ma baka fahimta ka je gida suna jiran a basu kai ma ka je ana baka baka da aiki baka da yanda za ka yi ko ka yi makarantar ka ci jarabawar ka yi karatun ka bi duk inda za ka nemi aiki ka rasa ba wanda zai baka aiki Allah ya gyara mana halin Allah ya yi mana Allah ya ba mu tsari mai kyau eh Allah ba mu tsari mai kyau da za mu inganta rayuwarmu abin akwai abubuwa da yawa da muke faɗa wa mutane musamman hukuma ba sai kowa an sa shi a ofis ba ku kirkiro musu sana'o'i da ayyuka da kamfanoni da za ku shagaltar da su noma kadai yanzu da gwamnati za ta taimaka ta inganta noma ba ta kashe noma ba wallahi da ta rage jobless masu zaman banza yanzu a nan Kano muna da dajin da duk samarinmu na Kano wallahi za su iya rayuwa dajin kaza kawai abin da ake da bukata kogunan nan da dam-dam da suke mana ambaliya a buɗa su a shigar da ruwan cikin daji a drainage a fitar da hanyoyin ruwa a samar da janareto-janareto da na sola da na sola a yayyanka gonaki gwamnati da babbayar da haya ta rarraba mutane rance ba ruwa ga iri mai kyau ga taki mai kyau ga gurin noma a ce ku daina zama a bakin titin nan kuna zuwa kallon kwallo ku je ku yi noman tattasai duk kudu gaba ɗaya kudu a tattasan arewa suke rayuwa wasu a ce noma a kawo iri mai kyau na tumakin nan da awaki a yayyanka mutane wuri a ba su jari akuya ɗaya idan ka ajiye ta a shekara sau uku take haihuwa wallahi kwanan nan wani yace wallahi yana da awaki guda kaza in sun zo masa haihuwa ɗaya yace suka haifa masa 'ya'ya saba'in wallahi saba'in ya nuna mun su a hoto kawai wani kauye ne nan fatsallaken dan batta kawai je samu wata gona kawai ya kewaye su ya dauki yaro ɗaya biyu ya ajiye su in damana ta yi shiga daji in ya kunna sai ya noma in ya noma duk amfanin gonarsa sai ya kawo musu da shi suke rayuwa ya ce duk bukata in ya tayi sai ya kai guda talatin kasuwa a sai a zo mai da kuɗinsa ya ce wani lokacin ma ko kashi ba na karba transfer kawai wannan da lai ba za mu yi ko noman kajin nan za a iya yi gwamnati na su za ta taimaka wa mutane ba da to amma ya laifi ba sa so a rinka wannan bayanin ba sa so ba sa so ba sa so kuma dole a yi muku bayani ku taimaki mutane ku san amfanin mutane ba sai kun zo neman ƙura yanzu ka ana ta shiri ya za a zo a ce ku jefa musu Allah ya sawai wannan ya ce malam ina da damuwa ina son ganin ka ne in faɗi damuwata to Allah sa ba damuwar kuɗi ba ne ni ɗin ma wallahi ni ma a takura nake kuɗin nan na buƙatar sosai wallahi in dai ba na kuɗi ba ne ka zo in na kuɗi ne ku hede mu haɗu mu yi kuka gawa ɗaya ni da kai yawwa malai kirma ga takarda ka samu malai kirma sai sai ku yi magana sai mu ga yadda za mu haɗu da kai insha Allah to wata tsohuwa ta aiko naira ɗari biyu ta ce a ɗanta yana aiki a maiduguri a mata addu'a a ɗari biyun ta Allah kare shi don ta ji ana ta da bom a maiduguri gaskiyarta gaskiyarta da an ɗan samu kwanciyar hankali da nutsuwa a jihar maiduguri borno amma yanzu dai sai dai a yi musu addu'a a yi mana addu'a gaba ɗaya yanzu kan dai arewa dai ko ina dai tana ci da wuta kawai ko ina ana ta fama da kai Allah kare mu Allah kare mu Allah kare mu tsohuwa hajiya Allah ya tsare miki danki amma inda hanyar transfer ki kokari ki da shi birni Kano ko kya dan samu kwanciyar hankali wannan yace ina roƙon addu'ar ka da ta yan uwa na wannan majalisi bisa canjin wajen aiki da na samu zuwa garin Abuja to zaka tafi kusa da yalla bai kenan to Allah sa albarka yace Allah sa mu shiga a sa'a Allah ya baka sa'a ya aiko 500 ɗinsa sadaka saboda Allah Allah kiyaye hanya Allah baka nasara wannan ya ce ɗaya daga cikin ɗalibanka ta rubuta jarrabawar midwifery madobi har sau uku ba ta samu ba shi ne take roƙon malam da ɗaliban wannan majalisi mai albarka su sa ta a cikin addu'arsu Allah ya ba ta sa'a a cikin wannan ɗaliba ce tana neman makaranta ta aiko da dubu biyu Allah ya baki nasara Allah ya baki dacewa ita wannan ɗalibar sai a nemo ta sai ta zo ta kawo takardunta da abin da ɗinta insha Allah za a taimaka mata Allah ya so insha Allah in dai ba a daina ɗauka ba insha Allah za a taimaka akwai mutanen kirki masu taimaka za a taimaka su ka gani ai abin da nake gaya mu yanzu ka ga wannan makaranta ce kawai ka gama sakandare da kudinta ba nema take a biya mata ba sau uku tana nema ta kasa samu ka san me wataƙila yar talaka ne ba ta da wanda zai wuce mata wataƙila ba wai dan bata ci rabawa ba kawai ba ta san kowa ba yanzu wannan budurwa ce sau uku to kaga in na uku ba a samu nasara ba kaga sai gidan aure kenan zai ce ta fama ki zo za a taimaka miki in dai kina so ki karatu insha Allah ta'ala to ya za a yi ne to Allah ya samu cika da imani Allah ya yafe mana Allah ya ji kan iyayenmu Allah ya samu gama duniya lafiya rabbana alayka tawakkalna wa ilayka adamna wa ilayka al-masir rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmi zalimin wa najina bi rahmatika min al-qawmi al-kafirin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin